الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم المبحث الرابع نزول القرآن الكريم shi kuma wannan zai mana bayani yanayin saukar alkur'ani a kamar yadda aka ce a cikin ta'arifi almunazzal to yaya ya sauka lil qur'anil karimi nuzulan qur'ani yana da sauka nau'i biyu al saukan farko nuzulun min allahil mahfuz ila sama'id dunya sauka daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya Allah ya ce bal huwa in bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz an gane ko wa indahu ummul kitab wa man indahu ilmul kitab to dinna ana nufin lauhul mahfuz yace to saukansa daga nan zuwa saman duniya athani na biyu nuzuluhu min sama'id dunya munazzaman ala nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam saukansa daga saman duniya wato lokaci munazzam shine an yi tanjim shine sawa abu lokaci lokaci daga zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa tawdihan lidhalika naqul dan fayyace wannan sai mu ce النزول الأول سوكن فرقو نزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا القرآن يا سوكا daga لوح المحفوظ zuwa بيت العزة wanda yake saman duniya sama ta ɗaya kenan jumlatan wahida a dunkule wa hada nuzul akana ba'da nubuwati sallallahu alaihi wasallam to wannan saukar da ya gaba daya shin bayan annabatar annabi ne am kana qabla dhalik ko kafin haka ne ra'ayani lil ulama malamai suna da ra'ayi biyu akan haka arjahu ma al-awwal ra'ayin da ya furin jaye shi ne na farko sai da manzo Allah ya zama annabi sannan aka saukar da Qur'ani daga lawul mahfuz zuwa baitul izza saman duniya kenan wa huwa alladhi tadullu alaihi al-atharul atiya shine ma dalilin da athar din da suke nuni an ce athar jam'u ne na athar al-athar kuma huwa ma udifa ila as-sahabi aw tabi aw ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana hadha an-nuzul fi ramadan laylatal qadr wannan saukan daga lawul mahfuz na gaba daya zuwa saman duniya a ramadan ya faru kuma daren lailatul qadar wad dalilu ala hadha an-nuzul ma ya'ti dalili ke nuni wannan bisa abin da zai zo qaul awwalan qawlu ta'ala inna anzalahu fi lailatul qadr Allah ce mun saukar da shi duka a daren lailatul qadar wa qala subhana hamimul kitabil mubin inna anzalahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin mun saukar da shi a dare mai albarka gaba ɗayansa mu mun kasance masu jan kunne wa qala subhana shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramadana wanda a cikinsa aka saukar da ƙur'ani duka hudan linnas wa bayyinati min huda wal furqan wal inzal kalmar anzala yunzilu inzal shine masdarin sa to wal inzal akthar ma yuradu fi lisani al arab mafi yawa inda aka ce al inzalu fi ma nazala jumlatan wahidatan ana magana ne abin da ya sauka a dunkule bi khilafi tanzil sabanin nazala yunazzilu tanzilan an gane ko fa innahu yu'abbaru bihi fi zanibi ma nazala mufarraqa abinda ya sauka daban da kadan da kadan arrabe shi ake kira tanzil fal ayatu sabiqa ayoyin da suka wuce dallat ala anna alquran nazala jumlatan wahidatan fi lailatul qadr sun nuni kan cewa qur'an ya sauka jumla guda a lailatul qadr akhdhan min suratil qadr in an dauko suratu ayat suratul qadr inna anzalallahu fi lailatul qadr wa hiya al-layali akada min suratul qadar wa hiya layali layla al mubaraka daren shine dare mai albarka akada min ayati dukhan in an dauko ayat suratul dukhan in anzalahu fi lailatin mubaraka wa hiya min layali shahri ramadan kuma daren yana cikin na watan ramadan akada min surat ayati al baqara in an dauko farin Allah shahru ramadan alladhi unzila fihi al qur'an wa aidan kuma faminal badahi wato in an ce badaha a mu dai can suna ce mata barekuwa a hausar zaure haka ne barekuwa ake cewa anan barekuwa ne ko marekuwa barabuwa barabuwa to mutan barekuwa suke cewa kun gane badaha shine bakai tanadin misali irin mutane masu masu magana kamar mahauta in ka cilla musu magana yake ji kamar suna da ansa an ce ma an ce masa wai naman nasa dan yini ya kama cewa wai ba a mahinka ta ba ta yaushe ya tunani su wani ana ce da shi ba da hako to an ce irin wannan sai na ali yana da irinsa mas'ala min bariya ta na ta gado sun ce a haka sai na ali ba da ansa iyakan mimbari ya fara kutuba kun san mutanen mutanen wato kufa rashin ladabi ya fara kutuba wai aka jiwo tambaya alhamdulillahi alladhi amata wa ahya alhamdulillahi alladhi
amata wa ahya walhamdulillah alladhi yuhyi al-mauta wa ilayhi al-ma'ab war-ruj'a iya cikin wannan sai aka tambaye shi wai mutum ne ya mutu ya bar mata ya bar uwa me gadan matar yace wal mar'atu sara fi munha tus'a shine ake kiranta mas'ala min bariya to badaha ce ta kawo kawai ana gama magana sai ka ji wato ko baka yi tunani ba ka iya mai da ansa wannan ko iya mahauta ne ko su ma da yawa suna da irin wannan da kayi magana sun sun baka ansa an gane ko eh an ce masa to shi ma da wa an ce an ce naman nasa da kura ta yakin badar akai akai to irin wannan ana ce ta badaha to ko baka yi tunani ba annal qur'ana nazala ala muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sinina la fi layla wahida a shekaru da yawa ya sauka ba a dare ɗaya ba wa annahu nazala fi ghairi ramadan kuma ya taba sauka ba a ramadan ba ma kama nazala fi ramadan kamar yadda ya sauka a ramadan fadalla hadha ala anna an-nuzul al-awwal to wannan ya nuni akan cewa saukan farko alladhi nawwahat bi sha'nihi al-ayat wanda ayoyi suka yi wato suka yayya wato suka yi ta magana akan sa at-tanwih shine wato a motsa abu a tada shi haka ya ce gairun nuzuli ala nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba ana nufin saukarsa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mufarraqan a rarrabe fi bid'in wa 20 sana a tsawon shekara 23 in ce bid'u daga uku abin da ya kai tara shine bid'u kamar da Allah ce fi bid'i sinin to shekara 23 ce wa annal murada bihi wan nuzulu jumlatan wahida abinda ake nufi da wancan sauka dunkule wa thaniyar waja'atil asaru sahiha آثار الصحيحة أكتي الخبر حديثي الحديث حديثي الأثر ما حديثي so yace al'athar as-sahiha ingantatta mubayyinatan sun zo suna bayani li hadha an-nuzul wa shahidatan alai ga wannan sauka din kuma suna shaida akai a faminha ma akhrajahu al-hakim wa sahahahu min tariq daud ibn abi hind an ikrimata an ibn abbas radiyallahu anhu annahu qala ibn abbas yace unzila al-qur'anu ila ila sama'i dunya da farko an saukar da qur'ani saman duniya fi lailatul qadar adar lailatul qadar fa kana allah idha arada an yuhiya minhu shay'a to idan allah yana son yi wahayin wani aba ciki auhahu lahu sai yayi wahayin aw an yuhditha minhu fil ardi shay'an ahdathahu ko yana son ya farar da wani ababan kasa sai farar ba wa akrad al hakim aidan min hadith sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala inna anzalallahu fi lailatul qadr qal ibn abbas yace anzal unzila al qur'anu jumlatan wahidatan an saukar da qur'ani jumla guda fi lailatul qadr ila sama'i dunya wa kana bi mawqi'in nujum yake wa mawqi'in nujum shine qira'ar hamza liki sai fala uqsimu bi mawqi'in nujum an gane ko shi yasa ga anan ko a masahib ma mahdhuf ne alif din ba alif ne wanda yake thabit mahdhuf ne din mawaqi' din da ka samu wawun da qafun a alqur'ani to zaka samu alubaki ne an gane ko a yaran mu na tsanga ko aran mu sai mawaqi'in nuzum sai ya fita an gane ko yawwa to mawqi'i waccan qira'ar yake tabbatarwa kun san hatta rubutun shine muke magana akan zai mana magana akan masahif al-uthmaniyya a rasmul uthmani me yasa ake hada qala awalau ji'tukum saboda akwai qul awalau ji'tukum me yasa a cikin namu muka yi rubuta falikul isba'i wa za'ilu sai a yankawa saboda mai kira'ar wa ja'alal layl me yasa ake hada wa irsu wa in ja'akum fasiq ba wannan ba khitamuhu misk saboda wani alif din anan yasa wani alif din anan yasa an gane ko me yasa qira'ar gishawa ai alu baki mana sai ake wau saboda akwai qira'ar ghashwatan ta amza da kisa'i so da haka wannan shi kansa karatu ne ba kankani ba na mausula da maqtu'ar kamar yadda ibnu jazari yake cewa ko eh sai an san mausul da maqtu me yasa aka yi nan maftuha me yasa nan aka yi marbuta me yasa aka yi duk irin waɗannan so da aka mauki'in nuzum ita tabbatar da kira'ar ta fi daidai da masahif kuma duk masahif al-uthmaniyya maliki ba a sa masa alif ba mahdhuf alif duk masahif al-uthmaniyya shida ne ko takwas a kira'ari a riwayoyi daban-daban kowanne maliki ba alif a ciki so da ko wani musahafi kaga an yi wannan malik an yanka ta fatiha to ba daidai bane kuskure ne an gane ko saboda ma ko a qura'u sab'a mutum bi ne masu malikin ko wa maliki yawmi din rawihi nasirun kawai ma nasir ne ko na'am saboda haka yace wa akrad al hakim aida ayati wa kana bi mawqi'in nuzum wa kana yunzilu yunzilu wa kana Allah yunzilu ala rasulihi yunzilu ala rasulihi ba'dahu fi ithri ba'd Allah yana sassaukarwa manzansa sashi bayan sashi ko a Hausa ma akwai bambanci tsakanin saukarwa da sassaukarwa ko muke safkarwa kuke cewa ko safkarwa da sassafkarwa eh to safkarwa saukarwa kaga nazzala sassaukarwa nazala anzala kuma saukarwa gaba ɗaya ke wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alquran jumlatan wahidatan kadhalika linuthabbita bihi linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila arna suka ce yau me hana a saukar da qur'ani a dunkule sai ce haka muka ga dama mu saukar da shi a rarrabe an gane ko muka rarrabe shi daki daki kaje ka ce imani za su يتي وأكرز الحاكم أيضا من طريق داود بن أبي هند عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا أدنقل أكفار سوكر دشي سما الدنيا في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة wannan cewa 20 sana bai hana ƙara ukun nan ba fa an gane ko kamar yadda ibn qayyim a cikin nuniya yake faɗa cewa hazfu thalathi ba'da naifin wannan laraba suna faɗa abu 30 da uku ya ce 30 kamar yadda ya zo a hadithin shekarun yan aljanna a wata riwaya ya ce 33 a wata riwaya ya ce 30 shi yasa sai ibnu qayyim ya daji a gurin kamar mu dinnan yan 30 30 ko masha Allah yawa wanda su malam ko amma nan su ma dan tura ko muku ai kaga da dan sauran mu to yan shekara 30 kenan ثم قرأ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا baya da za zo maka da mathal an ce mathal kamar karin magana to sai mun zo maka da wanda yafi gaskiya yafi kuma kyan tafsiri wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nafi ala muksin mun rarraba qur'ani ne dan ka karanta mutane da kadan da kadan wa nazzalnahu tanzilan muka sassaukar da shi sassaukarwa saboda in wannan ka haddace a saukan maka na gaba wa ma'alum sanannen abu ne anna hadha la yaquluhu ibn abbas bi mahdhi ar-ra'y irin wannan magana ba yadda za ibn abbas ya faɗa da tsantsar ra'ayi kawai dama malaman malaman malaman hadisi suna cewa akwai abin da zai zama mawqufi ne ko wa ma udifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in wa kullu ma adaftahu ila al ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukir to akwai hadisi mawqufi da zaka ganshi amma lahu hukmul marfu' idan ya zama ba la mazala lil ra'yi fihi ko yanzu irin wannan zai faɗa da ra'ayi sai dai marfu'i ne ko da bai faɗi cewa ya ji daga manzo Allah ne ba saboda haka al-marfu akwai al-marfu al-qawli hukman akwai fi'li hukman akwai qawli sarihan akwai fi'li sarihan kamar cewar min sunnati kaza kaga marfu'un ne fi'il a hukman an gane ko kamar faɗin wannan Ammar ibn Yasir man sama yawmi shakki faqad asa abal qasim mai sama yawmi shakki faqad asa abal qasim kaga marfu'un ne hukman to nan ma la yaquluhu bi mahdhi ar-ra'i dole maganar gashi ya faɗa amma ba ra'ayinsa bane فهو محمول على سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم انا daukan cewa yaji daga annabi ne aw mimman sami'ahu min nabi min ashabi ko kuma yaji daga gurin wanda yaji a cikin sahabbai wa mithlu hadha lahu hukm al marfu' kan irin wannan hadisi hukuncin sa marfu'i ne li'anna al qa'idata 'inda a'immatil hadith domin qa'ida wa zama malaman hadisi anna qawl as sahabi alladhi lam ya'khudh an al isra'iliyat magana sahabi wanda bai karba daga isra'iliyat ba fi ma la majal al ra'yi fihi al hukm al marfu' in dai ba ra'ayi in ko da ra'ayi za a yi cewa fahimtar sa ce amma in ba ba fagen ra'ayi to wannan sai dai a ce hukuncin sa marfu'i ne an nuzul thani sauka ta biyu taqaddama anna alqur'ana nazala jumlatan wahidatan min al-lawh al-mahfuz ila bayt al-issa kun ga ya wuce a baya cewa qur'ani ya sauka dunkule a cikin zuwa daga lawul mahfuz zuwa baitul izza wa fi sama'id dunya fi lailatul qadr wa hadha huwa an-nuzul al-awwal kaga muka ce saukan farko kenan wa kana nazilu bihi jibrilu alayhi salam wanda ya saukar shine jibrilu fa alqahu ala safratil kiramil barara da yazo sai ba wasu mala'iku da Allah yake kira safratul kiramil barara fi suhufin mukarrama marfu'a kamar ga ayan nan ma fa qayyaduhu fi suhufihim al-mukarrama sai suka rubuce ta a cikin littafin su mukarrama كما قال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة a hannun wasu safara wasu malamai sun fassara safara da ma'ana kutab wasu fassara safara da ma'ana wato as-safir kamar ambassadors ne su tsakanin Allah da bayi na'am wa humul mala'ika mala'iku ne kamar yadda kuma yazo al-mahiru bil qur'ani ma as-safrati al-kiram al-barara rana al-kiyama kawai sai daga aramomi kawai annan mala'iku suna take musu baya eh Allah ka datar da wa qad baqiya al-qur'ana mahfuzan fi as-suhuf al-marfu'ati al-mutahhara Qur'ani ya ci gaba da zama abin kiyayewa a cikin hadhihi suf wannan takaddu almarfu'a ababan daukakawa almutahhara ababan tsarkakewa hatta adina Allah li hada nuril ilahi har Allah ya izini ga wannan haske na allantaka an yasta ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya haska zuwa zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam fa anza fa unzila alaihi alquran aka sauka mai da qur'ani hadiyan wa mubashiran wa nadhira yana mai shiryewa yana mai bishara yana mai gargadi wa mu'jizatan baqiyatan ila abadi dahab kuma wanzanjar mu'jiza har ƙarshen zamani ga tanan wa shawahidu hadha an-nuzul akthara min an tuhsa abin da ke shaida bisa wannan sauka sun fi karfin a kididdige su qala subhanahu wataala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bi lisanin arabiyyin mubin Allah ya ce wallahi qur'anin nan abin saukarwa ne na rabbil alamina wanda ya sassaukar da shi shi ne ruhul amin a bisa zuciyarka don ka zama cikin masu gargaɗi da harshe na larabci mai bayani wa qala ta'ala qul nazzalahu ruhul qudus ka ce ai ruhul qudus ne ya sassaukar da shi a min rabbika daga ubangijinka bil haqq da gaske li thabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin dan ya tabbatar da mu'mini akan imanin su kuma shiriya ne ko bishara ne ga musulmi wa qala ta'ala alhamdulillahi alladhi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja godiya ta tabbata ga Allah da ya saukarwa bawansa littafi bai sanya shi a matsayin wata makarkata ba kayyima nan sai ake yin wato saktu don a baka wata ma'ana iwaza shi ƙur'ani da wakafinsa da tashinsa wakafu walibtida duk abubuwa ne wanda aka samu wato an turo su daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam waqafi daban sakatu daban aya daban fasila daban sai aka yi wannan ana kaga qayyiman ai yana hada da iwaza to an ji annabi alaihi salam ya yayi aya a gurin sai kasa in irin wannan gurin kai zaka kikiro aya kuskure ne shi yasa naji sun darawa wannan mutum yana da kokarin yin wakafi amma wanda yafi kowa fahimtar wakafi da ibtida a immatul haramai shine al-abdullah al-juhani yafi kowa tashi a daidai inda ya dace da wakafi daidai inda ya dace to amma shi ad-dausari akwai inda yayi wani wakafi na Ayman yana ta fada ko kuma yayi wani bada al-bada eh wannan cikin suratu a Yusuf wa ma yu'minu aktharuhum billahi ko da yazo sai ya tsaya akan aktharuhum sai ce billahi illa wa hum mushrikun to kaga billahi ta koma billahi ba'ul kasam kenan yayi ta fada yace ai na aka samu wannan ya zaka zo kai wannan yace dashi wannan kirkira ne a qur'ani amma shi fa wani yace an burge shi kawai yace wannan kirkira ne a qur'ani domin kana tsayawa ma yu'minu aktharuhum sai ka tsaya kana tashi akan billahi illa ka nuna rantsewa ce shi kuma Allah ba haka yake nufi ba an gane ko to irin wannan wajibi ne a kula da su na'am shine sai yake cewa a wa indahu walam yaj'al lahu iwaza qayyima qayyiman kaga hada take da ne iwaza ma'ana ba a karkace yake ba miƙaƙƙe ne me yasa aka saukar da shi li yunzira ba'san shadidan dan ya jan kunni akan wani azaba mai tsanani wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ma'kifina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada wa qala subhana tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira wa qala subhanahu wa ta'ala wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi walladhi nazzala bihi 'ala an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa aminul wahyi jibril alayhi salam wanda ya saukar da shi zuwa ga annabi alayhi salam amintaccen wahayin Allah malaika Jibril wa huwa al-maqsud bi ruhil amin shi yake nufi da ruhul amin fi ayati shu'ara a ayan nan ta shu'ara wa bi ruhil qudus shi yake nufi da ruhul qudus fi suratin na'al wa huwa ar-rasulul karim dhul quwwati al-matin al-makin shine manzo mai daraja ma'abocin karfi wato kafaffe tabbatacce al-amin amintacce fi qawlihi innahu laqawlu rasulin karim fi quwwatin 'inda dhil arshi makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bi majnun wa qad ja'a an-nass ala anna an-nazila bil qur'ani huwa al-jibril nassi ya zo cewa wanda ya sauka da Qur'ani shine Jibril fi qawlihi ta'ala qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allaha aduwwun lil kafirin wa kana nuzul Jibril bihi ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam munazzaman mufarraqa saukan da Jibril yau manzo Allah sallama lokaci lokaci a rarrabe ala hasabil waqa'i gurgudan yadda abuwa suke faruwa wal hawadith da abuwa ke tasowa wa hajatin nas da bukatun mutane wa mura'atat dhuruf da kula da zarafi da yanayi wa mulabasat wal mulabasat da duwana ba da ya rikice wa mutane fi 23 sana taqriba a wajen shekara 23 wad dalilu ala anna al qur'an nazala munazzama mufarraqa dalilin da ke nuna haka qauluhu ta'ala wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu ala an-nasi ala mukfin wa nazzalnahu tanzila mun rarraba qur'ani ne dan ka karanta wa mutane da kadan da kadan kuma muka danga saukar da shi sassaukarwa wa qala ta'ala wa qala alladhina kafaru كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا فقد روي أن رويت أن المشركين أو اليهود ومشركين اليهودا وعابوا على النبي صلى الله عليه وسلم نزول القرآن مفرقا سك أي بتروا النبي عليه السلام دم القرآن يكي سوكا الربي وقالوا سكتي هل لا نزل جملة واحدة سكتي تبيسا بدي سوكا أدن قلبا كما كانت التوراة على موسى كما يدى التوراة كتسوكا النبي موسى فأنزل الله سبحانه هذه aya sai Allah ya saukar da wannan aya hakiyatan li aqwalihim ta hakaito maganganun su maganganun su waraddatan alaihim ta mai musu martani bi bayanil hikma akai musu bayanin hikima fi inzalihi mufarraqan wajen saukar da shi a rarrabe ai anzallahu mufarraqan linuthabbita bihi fuadak mun saukar da shi a rarrabe dan mu tabbatar da zuciyarka da shi wali turattilahu tartilan fi khassati nafsik karera shirerawa a karan kanka wa ala ashabik da sahabbanka amma sunanu sahiha faqad warada fiha ma yadullu ala nuzulil qur'an Qur'ani munazzama mufarraqa su ko ingantattun hadithai ya zo a cikin su abinda ke nuni bisa saukar alqur'ani lokaci lokaci a rarrabe fa fi sahihaini wa ghayrihima an Aisha radhiyallahu anha anna awwala ma nazala ma nazala sadru surati iqra nana Aisha tace abinda ya fara sauka shine farkon suratu iqra iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ila qawlihi ma lam ya'lam wa fi sahihaini aidan an Jabir anna awwala ma nazala ba'da fatrati alwahyi surati almuddathir ila qawlihi warujza fahjur yace Jabir yace abin da ya fara sauka bayan yanke ruhayi shine suratul muddathir izuwa wa rujza fahjur وروى ابن عباس وغيره من الصحابة القول سرويتو مغنغنو في تقدم نزول بعض السور والآيات أوجن وچيوار غبن وسو سوري سرغا وسو وسو آيوي سرغا وسو على بعض الأبس وسو وترتيب السور da kuma yadda surori suke a jere ala hasabin nuzuli ila ghairi zalik yace gurgurdan yadda suka dinga sauka zuwa ga wani wannan min al ayat daga cikin ayoyi allati tadullu ala nuzulil qur'ani ala nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqa wanda suke nuna saukan qur'ani ga annabi a rarrabe nuzulul kutubus samawiyyah ayatu sabiqa to sauran littafin da aka saukar da sama daga sama wanda suka rigayi qur'ani yaya saukar su ya kasance amma al-kutubu samawiyyatu sabiqatu fal mashhur bainal ulama su sauran littafin da suka ma at-taura injila zabura suhuf ibrahim suhuf musa da suka sauka su abin da yake shahararre a tsakanin malamai annaha kanat tanzilu jumlatan wahidatan suna sauka ne a dunkule duka qala siyuti fil itqan imam siyuti ya fadi a littafin sa al-itqan fi ulum al-qur'an an ce malam siyuti lokacin da ya zo Najeriya ta nan da magarin ya shiga a ta ta eh ta nan ne a ta dai ta katsina ta maraɗi kenan ko to wai ka ji da aka zo aka ce wai yakacinsa katsina wai bai je kano ba muka muka ce ya zo ko an ce ya zo kano wai amma a ta suka yi wai iyakarsa katsina wai daga katsina wai ya koma ya ka ce arna ne a gan au nan ma zo ka san ko da da in aka ce a lokacin kamar kakanninmu aka ce malam ya zo daga arewa to tsoronsa ake ji shi yasa in yasu da zai zo kano sai suka ce mai in ya zo ta arewa malaman kano ba su bashe tasiri ba saboda za su ce malami ne da ya tashi dama yana da mata alakwaja sai je alakwaja ya aka ce ga malami suka ɗauka irin kamar wani bagwari ne shi ne kuma ya zo ya rafke su da ya zo sai je gidan sarkin kano sarki abdullahi lokacin ko abdullahi bayar ne akwai na abdullahi bayar ko da ya zo aka tara malamai sai ya tafsirin suratul isra ma'an nasir kabar shi aka sa ya fassara shi kuma nasir kabar yake kamar ba wani sabon abu da ake faɗa wanda bai sani ba to shi kuma ka san yana amfani da ilimin taurari ilmin tanjim kan ya zo kano yadda suka babba hisa a tukunna sannan ya zo shi ya sa har yanzu kano ga tanan dai na ganin ku garinku da ɗan sauki ko amma kan au ku kai wani mutum malamin nan garin da ya faɗi wata magana ya ta ban sha'awa ya ce yana wannan ɗan gajeren ya sunansa malam muktar ko ilyas ne ko wanda ya ce ya za a yi mutumin ya zo ya hau jirgi ya wuce wannan su sardauna su taho a mota su biyu ta nan su tafi har bakagadas a mota amma shi kada ya ce turan faransa ne suka daure mai gindi malam ku da ko eh ya ce su sardauna a land rover suka tafi har agadas amma shi ta jirgi ya wuce to aminu shakidi ma an ce ya to daga murtaniya shi ma an ce ya je kano to kuma da ya ji sai bai dace bai haɗu da an ce da akwai malamai ya je wata unguwa kofar mata ya tarar da wani malami ba na ba su rufe yana karatu ya ce an ce akwai malamai a kano ma shi ma wani ba shi ne zagi ya tafi akwai kuma wannan malamin na madina malamin su dakta ahmad hamadul ansar al-ansari shi hamadul ansari shi ma shi kuma asalin su ma ana jin ko yan kura ne yan mali ne oke hamadul ansari to amma ya san kura dan in kaje in kuka yi magana ka ce dan Najeriya ko ne ce ka san kura to saboda haka da can in aka ce malami in aka ce mutum ya taho daga arewa to malami ne amma da kudu ka ya dauka wani bagwari ne to shi ya rike su to amma can kidi da ya shiga a lokacin an ce kuma lokacin ya zo zuwa na biyu da lokacin malam guni Allah ji kansa yace so yake kewaye kasashen musulunci shishan kitsi sai ya je kasashe kasashe ya zo nan ma Nijar to da zai je Najeriya da Nijar sai aka hada shi da Malam Gumi yace da suka zo Kano ana ganin ita ce babban garin musulunci to a lokacin limamin iya karanta wata hudu ba ban san kunan ma ko da yake ta dan fodi yace an ce au hannu ba eh ayyuhan nasu din nan ko to abin da ya ja hankali yace malam malam Gumi yace suka yi sallah bayan sun koma hotel yace zan sake sallah yace a'a saboda me ba musulmi bane ce musulmi ne yace amma yadda yake karanta kutubar wakafin da yake yi ya nuna bai san ma'ana abin da yake faɗa ba shi kawai in an samu ta anan yake tsayawa alhamdulillahi alladhi ala bi izzatihi fawqa albariya wane ne wane haka haka haka ne to yace wannan ba daidai yace wannan bai san fassarar ba yace saboda haka yana sake sallata kaga nan ma sun zama mana matsala to saboda haka haka malamai suke abun su akwai malamin mu da duk shekara ya zo nan da magaran da wannan mara da an je an yi kwa an ta tilawa an ta tilawa ya ce ya kure yan nisa eh malam abokin su ne yana jin malam malam abba na maradi haka za a zo a yi ta tilawa so da aka dama can su a Najeriya inda aka ce daga arewa mutum ya zo tunda musuluncin kaga ta nan yake ta katsina ya shiga kasar Hausa dai banda can gabar gabar su su mai duguri suna hada da wannan su difa suna hada da misra suna haɗu da wannan daular uthmaniya ta zo har cikin na'ai daular turkiya ta zo har daular kanun barno sun sun sun sura ƙarshe amma su ƙasar hausa da farko ba can asalin akwai wannan ɗin kafin kuma wannan wangarawa su je su abdulrahman zaiti da su abdulkarim almagiri a tilmisani ban sani ba hanyar su ta nan ce ko ta can suke shiga su suke je sun je dai sun yayyada musulunci a lokacin ta ina ne to nan ba arewa ba ne eh ta katsin da suka shiga eh magidi ta katsin da suka shiga shi ma zai ti din ta katsin da suka shiga to amma ban sani ba hanyar kudi hanyar ɗaya ce ta nan ko ko akwai wata ta can da suke zagewa su shiga ta can wallahu alam sai an tambaye masu tarihi to so da haka dai alamatu suyuti an ce ya zo Kano saboda haka ya zo Kano wa dalilu ala zalika al-furqan ayatul furqan wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi al-quran jumlatan wahida to wannan aya tana nuna cewa a littattafan da suka gabaci Qur'ani a dunkula aka saukar da shi malam shi suyudi gaje da malamai suke fidda istinbat yace wajhu dilala fuskar da ta sa muka ce littattafan da suka baci Qur'ani a dunkula aka saukar da su anna Allah subhanahu wataala lam yukadhibhum fi da'awahum Allah bai karyata su ba a da'awarsu nuzulul kutubi samawiyya jumlatan da saukar littattafa na sama a dunkule bal bayyana lahumul hikma hikimar ya bayyana musu fi nuzulil qur'ani nuzulihi mufarraqa a wajen saukansa a rarrabe to kun ga yanzu irin wannan hujja ce dan ka tambayi malami ko yayi abu ka ce mai me hujja me na faɗa tunda arna ma sun tambayi hujja kuma Allah ya ba su an gane ko wani malami zai magana in ya gama ce kakku ce wani ba kakku ce mu wani hadisi ni dai na faɗa wai ka aje mai wani hadisi wai ka aje mai in ya ganka da tabani kaga hadisi shi ka san da an ce da shi hujja wai shi anan ne za a faɗa da shi yanzu malai Idris Allah ya kan sai ce hujja ina hujja eh yace wa wajhu dilala lam yukadhibhum fi da'awahum kaga Allah bai karanta su ba nuzul kutub as-samawi jumla da bal bayyana lahum al-hikma fi nuzul walau kanat al-kutub as-samawi nazalat mufarraqa da araraba suka sauka la kana kafiyan fi radd alaihim an yaqula lahum da ya ishe musu wadda daga wace illa tanjima sunnatallahi fil kutubi allati unzilat ala rusul shi saukarwar da kadan da kadan shine sunnar Allah akan littattafan da ya saukar kafin akan manzanni kama azaba mithli dalika kamar yadda ya taba da ansa da irin wannan qauluhum wa qalu ma li hadha rasuli suka ce a'a wani ya samu wannan manzo ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa kamar komai kamar kowa faqala fi raddi alayhi sai Allah ya ce musu a wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at'am ai ba wani manzo da muka aiko face suna cin abinci malaman balaga suka ce nan ba cin abincin ake magana ba abin da yake biyo bayan cin abincin ai shekantaka ce shekantaka ce waya za a ce annabi kuma yana shiga ban ɗaki shi ne tsiyar kawai ba wani abu ba eh tunda ai ba cin abinci ko anan sai kai an gane ko to amma abin da yake biyo bayan cin abincin shi suke nufi cin zarafi ne ai eh kamar yadda abubakar albaqillani za mu gan shi anan lokacin da ya shiga tustar akwai fafaroman lokacin shine a tustar yake can wajen afghanistan wayan da aka shiga wurin sa ya kama sujada to shi an san bakin lani ba zai yi ba sultanul ulama to akwai kofa da aka tanada saboda irin su sai ka lunkusa za kawai da ta sai juya ya shiga ta bayan yana zuwa ya juyo ya tsaya to wai har ya samu abin magana shi sarkin fafaroma yake cewa wai a ƙur'ani wata mace ce aka ce ta yi zina sai ce ai bi ce a kowace ta zo da ɗa da wacce ba ta zo da ɗa in wacce ta zo da ɗawa ce ce maryam ko na na aisha yake so ya ce to kaga ya ba shi ansa daidai ne wai cin zarafi ne shi ba ai na na aisha yake so zarafi to shi kuma a gurin sama ai maryam ɗan a gurin sama Allah ce ko sai ce to wacce ta zo da ɗa ko wacce ba ta zo da ɗa ba yayi shiru to faƙala fi raddi alaihim wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la yaqulu ta'ama wa yashuna fil aswaq fa bayyana lahum anna dhalika sunan al-anbiya wal mursalin sai bayyana musu ci da sha da zuwa kasuwa wannan sunnar annaba ce da mursalai yasa malamai suka ce in ka ce annabi ba mutum bane to aljani ka kame da shi ba kai ko malaika ka ce mai kame da shi ba gane ko ban qur'ani ya ce ma'ana illa basharun mithlukum wa kadhalika lamma qalu da suka ce wa hal hadha illa basharun mithlukum ai wannan mutum ne irin ku فرد عليهم بأن سنته ألا يرسل رسولا إلا من البشر لما يمس مرتين يسي أي باي أيكو من زوسي أن أدم وفقال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر وتنبيوا مثلا أنبك سنبا المبحث الخامس كيف كان يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن masu cewa hadda da wahala to kun kun je yadda annabi yake karban qur'ani kana annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi yatalaqqa alqur'ana an jibril ala halatayn mazala ka karban qur'ani wurin jibrilu abu sahali biyu alhalatul ula na farko an yatasallaka annabi sallallahu min halatil bashar bashariyya al'adiyya mazala ya rikida daga halin bashariya na al'ada ila halatil ukura zuwa wani hali na daban biha yahsul lahu al-isti'dad da wannan halin na rikida shine zai sami iko litalakkil wahyi min jibril alayhi salam ya iya karban wahayi da gurin jibril wa huwa ala halatihi al-malakiyya lokacin jibril yana mala'ikantaka abinda zai kara fito maka da wannan annabi sallallahu ya ga mana an halicci mala'ika daga haske ko wa kulikal mala'ikatu min nur an halicci aljani daga wuta wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum shi kuma dan adam fa daga ƙasa to yana da abu biyun da ba su da shi shi dan adam baya canzawa yana da gangan jiki irin wannan da aka yi da ƙasa sannan kuma yana da ruhi to wannan ruhin da shine shine shine sirrin dan adam shi yasa kamar yadda zo hadithin da aka zo an tura adam da ƙasa an ajiye a aljanna da aka busa ruhin duk inda ruhin ya shiga shine yake zama nama da jiki da abin nan har ya zama abin nan ya attishawa ya miƙe dan da na adam ba dan ruhin ba ƙasa ce kawai to wannan ruhin in ya rabu da jiki an rabu to amma annabi alaihi salam in jibril ya zo akan hali rauhaniya suna cikin sahabbai to sai rikida sai fita daga hali bashariyal adiyya ya koma hali rauhaniya sai jibril su yi magana da shi idan kuma jibril ya zo ya rikida a dan adam to sai maza Allah ya zauna a dan adam su yi magana to wannan hali ne da tunda bamu taba yi ba kuma wani bai taba bayan shi ba mu san ya yake ba amma dai ya ce yana shan wahala shine tasallaku min halatihi al-bashariyya al-adiyya an gane kuma ba bacci bane kamar yadda wasu ke dauka a mafarki zaka iya yin wani abu wanda in aidobi ne ba zaka yi ba shi ba mafarki bane domin suna zaune daga sahabbai kawai sai dai a ji wannan yanayin ya zo ana jin yakan yi nishi haka yakan yi nishi amma wanda ke tare da shi kuma abin da suke ciki sai ɗauke masa jibrilin zai zo ba su gan shi ba shi kuma yana jin sa a lokacin in aya ɗari za a gaya masa a lokacin yana sakinsa sai su ga yana gumi sai rero aya ɗarin nan take sallallahu alaihi wasallam to shine tasallaku min halati al-bashariyya al-adiyya ila halati ukura malama yace wani hali ne daban bi aya asul lahu istidad ta wannan halin ne zai iya samun tanadi da yanayi litalaqi alwahyi min jibril alayhi salam a karban wahayi daga jibril wa huwa ala halatihi almalakiyya in dai jibril yana mala'ikantaka shi sa da ya ga mala'ika masala ta zo ko eh musamman kafiri Allah ya ce wa yawma yawma yaruna almala'ikata la bushra lokacin da Mandela ya rasu wani yana irin tarzaman nan ta kurame a TV sai masu kuraman suka aika wa masu abin ana jana'izar su ai ba daidai yake karanta yaren kurman ba da aka ritsaye ya ce wai mala'ika ya gani suka ce da kaga mala'ika ai da ka mutu to so da ka wa huwa fi hadhihi wa fi hadhihi alhala qad yusma'u inda maji'il wahyi sautun shadid irin wannan halin akan iya jin wani sauti mai ƙari ƙara an gane ko ka salsalatil jaras kamar karar wannan wa take da suna kararrawa wa hayanan yasma'u al-hadiruna sautan wani lokacin wanda suke gun sukan jin wani sauti inda maji'i al-wahyi lokacin da wahayin yazo kadawiyin na'al kamar irin gunjin kudan zuma haka suke ji ya taho wata akudun nasan halatan shadida sai wani irin hali ya kama gangan jikin annabi sallallahu alaihi wasallam rauhaniya hali na rauhaniya ko mun ce da akwai jasadu akwai ruhu to sai koma rauhaniya din ya gibu fiha amman haulahu to a lokacin wanda ke tare da shi zai dinga zai daina daukar sakon abin da suke ciki a lokacin wa yathqulu jismuhu sai jikin su ke nauyi hatta la takadu naqatu allati yarkabuha tabruk in yana kan taguwa duk karfin taguwa sai ta kusa ta durkushe saboda nauyin da yake mata sallallahu alaihi wasallama idza ja'at faqidhu ala faqid insani takadu taradda'a in ko cinyarsa tana kusa da ta wani ya ta ragargaza cinye wancan in bai zan yi ba in gane ko saboda nauyi da yake ji wai ta sabbabu araquhu sai gumi ya keto masa wa rubbama yusma'u lahu gatitun ka gatitin na'im wani lokacin ana jin yana irin wannan yana wani irin munshari kamar irin na ne bacci din nan kuma idan sa biyu fa idza ma surriya anhu da zar abin ya sake shi wajjala nafsahu wa'iyan li kulli ma sami'a min al-wahyi sai ji duk abin da aka karanta mai ya haddace na wahayi fa yuballighuhu kama sami'ahu sai isar kamar yadda ya ji kai kuma ka ce ba ka sha wahala ba wajen hadda ko wa hadhihi al-hala ashaddu al-halati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan hidi hali da yafi tsanani ga manzon Allah wa yashiru ila zalika qawlu ta'ala fadin Allah ya nuna akan haka inna sanulqi alayka qawlan thaqila wa ala hadhihi alhala talaqqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam al kulla abisa wannan halin duk qur'ani yazo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-halatu yanayi na biyu da jibrilu ke zuwa amma ba da qur'ani ba an ya tahawwala jibrilu alaihi salam min suratihi al-malakiyya nan kuma jibrilu ne zai jirkida daga suran mala'ikantaka ila sural bashariyya sai koma suran mutum fayati fi surati rajulin yakan zo a surar wani fayakudu anhu rasul sallama manzo Allah ya karba wa yasma'u minhu yajishi wa kathiran ma kana jibril alayhi salam yati fi alhala fi fi fi hadhihi alhala fi surati sahabi aljalil dihya ibn khalifat alkalbi yafi zuwa a surar wani sahabi da ake kira dihyatul kalbi mai kyau ne sahabin aw yati fi surati arabi la ya'rifuhu ahadun ko yazo a sura wani balaraban kauyen da ba wanda ya san shi shine ittala alaina rajulun shadidu bayad athiyar shadidu sawadi sha'r amma kaga a lokacin ai ba qur'ani ya kawo ba domin da qur'ani yake kawo a wannan yanayin sun samu madogara sai a inna ma yu'allimuhu basharun to ba qur'ani bane yake kawo yace wa hadhihi alhala ahwalul halaini ala rasulillah sallallahu hali biyun nan da saukar qur'ani da wani wahayin ba na qur'ani ba to na saukar qur'ani yafi manzo Allah wa ala sallallahu alaihi wasallam yadullu ala hataini ala hatin halatain abinda ke nuni bisa hali biyun nan barahu al-bukhari fi sahih bi sanadihi an aisha radhiyallahu anha anna al-harith ibn hisham da harith ibn hisham yana daga cikin wanda suka tattara qur'ani a zamanin sayyida Uthman zamu zo kansu nan gaba Ibn Hisham radiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa kana ya'tika al-wahy yace manzo Allah ya wahayi yake zuwa maka fa qal ahyanan ya'tini mithlu salsalati al-jaras wani lokacin zan ji kamar karar kararrawa kawai haka wa huwa ashadduhu alai wannan wahayi a lokacin yafi mun tsanani fa yafsumu anni sai abin ya sake ni wa qad wa'aitu minhu ma qal a lokacin zinzina haddace duk abin da ya faɗa wa ahyanan yatamathalu lil malaku rajula lokacin kuma mala'ikan ne zai fito mun a sura ta namiji fa yukallimuni ya mun magana fa a'i ma yaqul sai in kiyaye abin da ya fada qarat aisha radiyallahu anha na tace wa laqad ra'aytuhu yanzilu alayhi alwa'yu fil yawm ash-shadid al-bard wallahi na taba ganin sa ana masa wahayi a wata rana da ake mukumukun sanyi wa inna jabinahu la tafassadu araqa wallahi a goshin sa maguni yake ballantana sauran jikin sa a wa inna maktafa annabi sallallahu bi hatayn al kayfiyatayn manzo Allah ya isu da wannan kayfiya biyun duna gairihi ma banda wasu sunil kayfiyat sun kayfiyoyi wal anwa da nau'i li anna adh-dhahir anna as-su'ala kana an al-wahyi domin zahiri tambayar Hisham ya Harith ibn Hisham akan saukar wahayi ne alladhi ya'ti an tariqi Jibril da wanda yake zuwa ta hanyar Jibril wal Qur'anul Karim lam yanzil minhu shay'un illa an tariqi Jibril alayhi salam shi ko Qur'ani duk abin da ya sauka ta hanyar Jibril alayhi salam ya sauka walam ya'ti shay'un minhu an taklim ba wanda ya zo mala'ika a suran mutum ya zo suka yi magana da shi au ilham ko a ce kin sa masa aka yi zo yi bayani au manam ko a ce a mafarki aka kawo mai ayar bal kulluhu uhiya bihi fil yaqadati wahyin jaliya dukkan qur'ani an masa wahayi a fili kuma wahayi na sarari wala yukalifu hadha ma warada fi sahihi wannan bai saba abin da ya zo a cikin sahih an anas radiyallahu anhu qala baina baina rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana zai ce kawai annabi yana cikin musalla sallama idh aghfa igfa'a sai aka ga ya dauke irin wutan nan irin dauke wutan nan kuma rafa'a ra'sahu mutabassima yana dauke wuta kawai sai aka ga dan kansa yayi murmushi da ya so koyar da kansa haka kawai daga kansa sai ya murmushi fa qulna ma adhakaka ya rasulullah muka ce me ibaka dariya fa qala yace innahu nazala alayya anifan suratan da zinnan da kuka nayi shiru sura aka sauka min fa qara bismillahir rahmanir rahim inna a'tainakal kauthar fa salli li rabbika ka wanhar inna shani'aka huwal abtar aka ce a rubuta ta id laysa al maqsud bil igfa'a fil hadith da aka ce igfa anan ba ana nufin annau ba bacci ake nufi ba wa innamal maqsud al halati allati kanat ta'tarihi inda nuzul al wahyi abinda ake nufi halin da yake buzuro annabi sallallahu lokacin saukar wahayi wa hiya al ghaibubatu amman haula shine fake daga wanda ke cikin sa yana cikin su amma bai san yanayin da suke ciki ba sallallahu alaihi wasallam wa ala dhalika fal qur'anul karim kulluhu nazala fil halati al ula to kenan kaga qur'ani gaba ɗaya a wancan halin na farko ya sauka wa hiya alhalatu allati yakunu fiha jibrilu ala malakiyati shine halin da jibrilu zai zo a mala'ika maza sallama ya rikida wa hunaka qara'in tadullu ala dhalik akwai inkiyoyi da suke nuni akan haka ne na qawlu ta'ala inna sanulqi alayka qawlan thaqilan ay thaqilan talqiyahu wa ma'ana talqihi wato zaka karba wato qawli mai nauyi wanda zaka karba wa dhalika inna ma yakunu fil halati allati tasudu fihi al mala'ikiyya to a wannan halin da mala'ikan takance take shugabanci inda talaqqil wahyi a lokacin karban wahyi wa fil hadithi sahih الذي رواه البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به الله يتي kada ka motsa harshenka da Qur'ani dan ka ga daukar sa qal kana rasul sallallahu alaihi wasallam yu'alij min at-tanzil shidda ibn abbas yace manzo Allah yana shanu wata irin tsanani a yanayin saukar qur'ani wa kana mimma yuharriku shafatai kuma sai da ya zama in Allah sauka sai ya dinga saurin motsa harshen sa yana motsa aleban sa guda biyu wa hadhihi shidda la takun illa fil halati al ula kaga wannan tsananin bai zama ba sai a hali na farko warawal imamu ahmad bi sanadihi an abdullah ibn amr qal sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qultu hal tuhissu bil wahyi abdullah ibn amr yake cewa na tambayi annabi alaihi salam abdullah ibn amr wai kana jin alaman yanayin zuwan wahayi fa qala rasulullah ahi a asma'u salasil ina jin wasu ƙara katatar katatar haka thum askutu inda zalim da na ji wannan motsin sai in shiru fa ma min marratin yuha ilayya illa dhanantu anna nafsi tuqbad duk ran da za a mun wahayi sai na zaci za an zare raina ne saboda wahalar da nake sha wa rawa ibn jarir at-tabari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idha uhiya ilayhi wa huwa ala naqa yace ibnu jarir tabari ya rawaito cewa manzo sallama idan ana masa wahayi yana kan taguwa wada'at jiranaha sai kaga sai wuyanta jiran shine cikin wuyan raƙumin wal jiran batinul unuk sai ya dinga taba ƙasa na wuyan raƙumar tasa tana jin nauyi tana ja irin wannan sunan taguwar tasa alqaswa tana wani ɗaraji saboda nauyin da yake mata sallallahu alaihi wasallam dan ma dai taguwar annabta ce fa ma tastati'u an tataharrak da wahayin ya zo ko motsi taguwar ma ba ta iya yi hatta yusarra anhu sai abin ya yusarra anhu abin wato ya sake shi tukunna وأيضا فلو نزل شيء من القرآن في الحالة التي يكون جبريل فيها عن سورة على سورة الرجل da kuma Qur'ani ya sauka a halin da Jibrilu yake rikida a dan adam lakana hadha matharan lishak to wannan zai motsa kokonto wat talbis da rikicewa ala du'afa'il iman wurin wanda suke da raunin imani wala kana fihi mustanidun lil mushrikin kuma da ana zama madogaran mushrikai fi kauli min da suka ce inna ma yu'allimuhu basharu wai wai dan adam ne yake koya masa wa kana ashara subhanahu wa ta'ala ila hadha ai Allah ya ishara akan haka fi qawlihi hikayatul muqalatil mushrikin wa raddan alaihim a inda yake hakaito maganar mushrikai yake mai musu martani wa qalu laula nuzila alaihi alquran wa qalu laula unzila alaihi malakun suka ce a me hana saukar mai da mala'ika ya zuwa ya ce mana kai wannan manzo Allah ne ku gaskata shi walau anzalna malakan to ai da mun aiko mala'ika kuma su iya damun make su zai yi la qudiya al'amru ai kun al'amarin za a kunta ai shi malaika ba suka aiki ne kawai kun malaikun da huna malaikan ne zai jira ka igaya maka kuma ka ce ba haka ba to wasa yake da kai walau ja'alnahu malakan ko da zamu dauka a sa a malaikan ma la ja'alnahu rajulan a suran namiji zamu sa shi wala labasna alaihim ma yalbisuna abinda suke rikitawa kansu da kansu sai mun rikitar musu wanda yake nuna mutum shi yake buɗa wa kansa babi na rikicewa a addini sai kawai sai shi Allah ma kuma ya bar shi da kansa da kanka za ka ƙirƙiro kanka shakka yasa jiye-jiye na kowane irin mishirmaci iya faɗan magana akan musulunci ka je ka jiyo to kai in ka je ka jiyo wani abin kai ka jiyo kanka lal at-talbis mutum da yake fara jefa kansa da ya fara dan kokonto kokonto to sai shi ma Allah ya bar shi saboda Allah ne zai ma magana da wasa ka riga ka sami yaqini na ruwanka da wasa da imani kuma ka tabbatar da abin da kake ke ka rike shine fakana min rahmatillahi bi ibadihi wa adami talbisi alaihim sai zama cikin rahmar Allah ga bayinsa da kuma rashin ya rikita musu Allah yunzilal qur'an illa fi hadal hadal jaw al malaiki ruhani qur'ani bai sauka sai a wannan yanayi na mala'ikantaka na rauhaniya mun ce su suna da kiɗa su ba su da jiki irin namu wannan shi yasa suke cewa dan adam ba yadda za a yi canza halitta amma mala'ika yana da kiɗa aljani ma yana da kiɗa saboda su suna suna da zauhari amma kuma ba irin namu ba inda yakan zama fara ma aljani in ka bige shi kuma sai dai suka ce bambancin na mala'ika da na aljan shi mala'ika in yi rikida a sura mai kyau yake rikida kamar yadda muka dihiya ko da kuma kissa suratu yusuf da suka ganshi san balele mai suka ce ma haza basharan ha wannan ba suran mutum ba ina haza illa malakun kai a mala'ikan ma karimun ai ba kowanne bane ba kaga yadda maka mala'ika ba rikida sai a sura mai kyau to su kuma ba aljanu suna rikida a surar kwado a surar wata halitta mara kyau eh maciji kuma shi mala'ika dan ka bige da za a ce zaka masa wani abu to ba zai taba asalin halittarsa ba an gane ko kamar yadda ya faɗa a cikin su a maganar yakin badar eh idhi yuhi rabbuka ila mala'ikati anni ma'akum ko da arne zai sare shi ba zai masa wani abu ba amma an kama ki aljini ka make shi eh na taba jin wani malami a nan kasar ne yana rukuya wai sai aljani yake ihu yake cewa ba ku ne nan kuka kuka irin ku ne suka ban tsoro ba wai wai aljanin da ya to a guje wai zai sha kwana ya ga wani mai gemu ya kotse wai sai fada kwata ya karye shi ne ya samu ya shiga jikinta yace to yace to yace ai su masu gemu tsoron su suke kuma irin masu manyan gemun nan wai ko mace mai hijabi wai su ba sa son su ganta kawai ba sa son hada hanya da ita su kuma ga san abuje suke abin su hu hu to wai bai tawo a hankali bane sai ya da ustaz ko tsewar da zai je shi kuma ustaz bai wasa ne ba ni ba da shi yake ba sun da yayi me yayi azkar din sa ko bismillah tawakkaltu ala allah wa la hawla wala quwwata illa billah ba abin da ya kufi tawakita ake ce masa ko shi kuma wancan ya fito ya ya ya kankabe laya ko to kaga sai aljani ya bata shi to so da haka kaga hali rauhaniya dan adam baya yi in ba su annabi ba sallallahu alaihi wasallam shi ma kuma sanadin an aiko mai jibrila ne yake irin wannan yanayi amma wani ba shi ba ya ce ya riki da dai su haɗa harka da aljani a gan shi an ce in ya su lokacin ya fi sati biyu da rasuwa amma kuma yana harkoki da ƙarshe an gane aljanunsa ne suke a ingila yanzu kala rawu ya ce ya ce zai mutu a ingila a madina ya gashi ya mutu a ingila ya ce to ni ala sa'an mutu a inugu ma kuma ranar lahadi tunda a imani allah yake kallo kuma ya ce ala sa ranar lahadi kuma a ingila a inugu kuma ranar lahadi an je coci ana ihu kuma mutu ya ce a imani allah yake kallo allah ya sa mu dace Allah ya saka mana da alkhairi. Amin. Insha Allah a nan za mu